الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna yammacin ranar lahadi sha biyu ga watan ramadan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta 2026 miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam allah subhanahu wa ta'ala ya sake tara mu a wannan farfajiya mai albarka a wannan masallaci da aka fi sani da masallacin sarkin alhazankabi domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba wanda wannan shine zama na goma sha ɗaya kuma idan ba a manta ba mun shiga sura ta biyu wato suratul baqara mun koro bayanai a mun kwada akan aya ta allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun to kuma sai lokaci yayi muna saboda haka za mu tashi kan wannan aya dr bismillah
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ومما رزقناهم ينفقون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah maɗauki sarki bayan ayar da ta gabata ya rufe ta da bayani game da wasu wato wani samfi daga cikin masu imani su ne almuttaƙin da Allah maɗaukin sarki ya ce ƙur'ani hudan lilmuttaƙin to kuma sai Allah subhanahu wata'ala a wannan aya sai ya shiga bayani akan kawo wasu sifofi guda uku da su almuttaƙina ɗin suka siffantu da su sifa ta farko shine Allah maɗaukin sarki ya ce allazina yu'minuna bil gaibi su ne waɗanda suke imani da gaibi wanda bayani ya gabata jiya game da nau'in gaibin da ake magana da kuma kashe-kashensa da malamai suka ambata duk da wasu daga cikin malamai wato suka faɗa cewa gaibin da ake nufi da su almuttaqina din suka yi imani da shi wato shine arkanul imani guda shida din nan rukunan imani guda shida a da Allah madaukakin sarki yayi ishara zuwa gare su a cikin ita wannan sura din yake cewa walakin dalbirra man amana billahi laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين الله مدوكين سركي a wannan aya malamai suka ce Allah ya ambaci wani sashe na rukunnan imani wato guda shida shine imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma imani da mala'ikunsa da littattafansa da kuma manzannin da ya turo da yinin ƙarshe shine ranar tashi alkiyama da kuma ƙaddara ƙaddara za ka same ta a wasu ayoyi irinsu inna kulle shay'in khalaqanahu bi qadar su wasu daga cikin malamai suka ce shine gaibin da ake nufi a nan da aka ce allazina yu'minuna bil gaibi saboda idan muka duba dukkanin arkanul imani dinnan guda shida to suna da alaka da gaibi suna da alaka da gaibi shi yasa ya zo fi sahihi muslim hadisin umar ibn al-khattab wanda aka fi sani da hadisu jibril da ya zo yana tambaya ga annabi sallallahu alaihi sallama annabi sallallahu alaihi sallama yana ba shi amsa daga cikin abin da ya tambaye shi ya tambaye shi akan imani fa akhbirni anil iman ka bani labari akan imani sai ya ce da shi al'imanu an tu'mina billahi shine kai imani da Allah madaukakin sarki to kaga imani da Allah abu ne wanda ya shafi gaibi wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikunsa su ma mala'iku kaga gaibi ne tunda ba ma ganin su amma kuma alkur'ani ya ba da labari game da su kuma muka yi imani kaga wannan abu ne wanda ya shafi wato gaibi an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi da kuma wani sashi na littattafansa kamar littafin taura injil azzabur kaga duka bamu gansu ba bamu gansu ba saboda lokacin da aka saukar da su ba ma nan a wannan lokaci amma kuma muka yi imani muka yadda kaga shi ma ya zamo gaibi daga cikin kashe-kashen gaibin da muka yi bayani a kansa jiya wato na algaibu almuqayyad kenan wato annisbi sannan kuma Allah maɗaukin sarki ya ce wa rusulihi da manzanninsa ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama amsar da mala'ika jibril yake ba shi labari ko annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba shi mala'ika jibril din labari to daga ciki sai ambata masa da cewa wa rusulihi da manzanninsa bayan ya faɗi imani da Allah da mala'iku da littattafansa da manzanninsa sannan kuma ya ce da ranar ƙarshe da kuma ƙaddara to waɗannan abubuwa guda shida dukkaninsu za mu ga suna da alaƙa ne da gaibi ƙaddara tana da alaƙa da gaibi kamar yadda muka faɗa jiya za ka ga abubuwan da suke faruwa kamin su faru ba san za su faru ba amma kuma in suka faru to za ka ga a matsayinmu na masu imani kuma mukan koma zuwa ga Allah mu dogara ga Allah mu nemi sauƙinsu ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan wani sashe ne shi ma na imani da gaibi saboda kamin abin ya faru ba mu san zai faru ba to haka su ma littattafan wani sashe daga cikin littattafan da aka saukar kamin namu lokacin kamin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga shi ma wani bangare ne na gaibi haka su ma manzannin da Allah ya ba mu labari cikin alkur'ani kaga ba mu yi zamani da su ba annabawan amma alkur'ani ya ba mu labari kuma muka yadda to wannan yana daga cikin dalilan da ya sa wasu daga cikin malamai suka ce allazina yu'minuna bil ghaibi to wannan ake nufi wannan gaibin ake nufi wato na ainihin arkanul iman guda shida rukunin imani guda shida wanda ba yadda za a yi mutum ya zamo mumini dole sai ya yadda da waɗannan abubuwa guda shida da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya ambata a cikin wannan hadisi na wato hadisu jibril mala'ika jibril ya zo ya ne masu tambaya shi kuma yana ba shi amsa da siga ta karantarwa to wannan abin da wasu daga cikin malamai suka faɗa kenan to amma duka da abin da muka faɗa jiya da kuma su karan kansu rukunnan imani ɗin ba cin karo da juna duka za mu ga cewa suna da alaƙa da juna cikin abin da muka ambata jiya wasu daga cikin malamai suka ce allazina yu'minuna bil ghaibi bil ghaibi din wasu suka ce Allah subhanahu wata'ala wasu suka ce wahayi wasu suka ce alqur'ani wasu sun ambaci kaddara din wasu sun ambaci risala annabi sallallahu alaihi wasallama wasu sun ambaci wuta da aljanna to kaga duka dai babu cin karo da juna saboda haka duka aya din za ta iya daukar waɗannan ma'anonin gaba daya almuhim shine daga cikin sifofin masu takawa masu tsoron Allah duk abin da ya shafi gaibi da nau'ukansa gaba ɗaya to sukan yi imani da shi don aka ba su labari Allah ya ba su labari ko annabi sallallahu alaihi sallama ya ba su labari to sukan gazganta kuma sukan yadda wannan ita ce sifarsu ta farko bayan ya ba su wannan sifa to sai sifa ta gaba sai ce wayu ƙimuna salata daga cikin sifofinsu kuma suna tsayar da sallah wato bayan imani da gaibi sannan kuma daga cikin sifarsu shine suna tsayar da sallah za mu ga a nan ba a ce suna yin sallah ba ba a ce wayu salluna ba sai aka ce wayu qimuna salata wanda akwai bambanci idan an ce wayu salluna shine suna sallah to cewa mutum na sallah ba lalle bane ya tsayar da ita amma sai aka ce wayu qimuna salata suna tsayar da sallah to shi yasa wasu daga cikin malamai kamar abul farash ibn al-jauzi a tafsirinsa zadul masiri fi ilmi tafsir yake cewa tsayar da sallah yana ɗaukar ma'anoni guda uku ba za a ce mutum ya tsayar da sallah ba to sai sallan nan tashi ta kunshi abubuwa guda uku abu na farko sai ya ce itimamu fi'iliha ko tamamu fi'iliha alal wajihil ma'amuri bihi ya zan yana yin sallan nan a cike yadda kuma shari'a ta umarce shi inda aka ce ya raka a hudu yana yi bisa sifa yadda aka umarce shi inda aka ce ya raka a uku yana yi inda aka ce ya raka a biyu yana yi bisa kaifiya da sifa da tsari da salo wanda aka ba shi umarni wannan wani sashe ne na wayu ƙimuna salata wato tsaye da sallah ɗin sannan abu na biyu kuma shine ya ce wato ada'uha ala auqatiha bayar da ita akan lokutanta ma'a tahsili shurutiha wa wajibatiha kan ruku'i was sujudi shine yazan yana bayar da sallan nan kuma akan lokutanta sannan kuma yana bayar da ita bisa ga lokacinta da kuma duk wani abu da ake bukata na wajibi ko rukuni to yana kokarin tabbatar da shi wato a cikin ita sallah din wannan shi ma yana daga cikin ma'anar wa yuqimuna salata sannan na uku yace kuma akwai wato idamatu fi'liha ko idamatuha yazan yana yin sallar ba dauke kafa kullun yana yi ba wai yayi yau gobe ba yayi ba me yin wannan ba a kiransa da baya daga cikin waɗanda suke tsayar da sallah ba za a ce ya tsayar da sallah ba to waɗannan abubuwa guda uku sai sallah sai mai sallah ya kammala su sannan ne za a kira shi da cewa mai tsayar da sallah idan bai cika su to sai dai a ce yana sallah amma ba za a ce yana tsayar da sallah ba shi kuma Allah cewa yayi sifofin masu takawa wa yuqimuna salata wato suna tsayar da sallah to shi yasa ba a ce wa yusalluna sai aka yi shiru ba saboda aka ce wa yusalluna to sai zan hatta wanda sai ya ga dama yake yi shi ma ya shiga hatta wanda yake sallah din lokacin da bai ba shi ma ya shiga hatta wanda baya cika rukunnanta da wajibanta shi ma ya shiga to amma cewa wa yuqimuna salata sai zan duk wanda baya yin sallah bisa ga yadda shari'a ta tsara to ba za a kira shi wato cikin masu tsayar da sallah ba kuma idan sallan nan kullun yana yin ta shi yasa zamu ga Allah ya amfani da alfi'lul mudari yace wa yuqimuna bai ce sun tsayar ba sai ce suna tsayarwa wanda alfi'lul mudari yana dalala akan abubuwa guda biyu yana dalala akan hali halin magana lokacin da ake magana sannan kuma yana dalala akan almustaqbal lokacin da zai zo kaga duka wannan don a nuna maka cewa sallan nan kullun suna yinta wa yuqimuna salata kullun suna tsayar da sallah suna yinta suna kula da sharuɗanta da wajibanta da ƙa'idodinta da lokutanta da duk abin da ake bukata wanda shari'a ta nema to sukan zo da shi a cikin wato sallah ɗin shi yasa za mu ga Allah maɗaukin sarki a wata aya ya ce hafizu ala salawati was salati
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya sai ya ba da umarni ya ce hafizu ala salawati wato ku ba da kulawa da tsaro akan sallolin da aka farlanta muku su ne as-salawatul mafaruda sallolin nan da aka farlanta to ku kiyaye su eh wannan aya ta yi daidai da it- da ita wannan aya din na wayu qimuna salata da hafizu shi ma nan kaga ba a ce ku yi sallah ba sai aka ce ku kula da salloli to daga cikin kulawa da sallah shine yin ta cikin lokaci daga cikin kulawa da sallah shine yin ta yadda shari'a ta ce a yi yadda shari'a ta shar'anta ta mutum ya yi ta to wanda yana daga cikin kiyaye sallah din ko kula da sallah din haka yana daga cikin kiyaye sallah in ana yi kar a daina kullum a yi shi ma wannan yana daga cikin kiyaye sallah sannan daga cikin kiyaye sallah a yi ta tare da cika rukunanta da wajibanta da farillanta da sunnoninta da musahabbanta da nisantar duk wani abu wanda zai bata ta to kaga ita wannan aya ta yi kama da wannan sai Allah ya ce was-salatul wusta wato sai aka sake ware wata sallah bayan kuma an ambace ta ta shiga cikin as-salawat din shine wasu malamai suka ce salatul asri ita ake nufi da wato da as-salatul wusta wasu kuma malamai sun faɗi maganganu a saɓanin haka akwai waɗanda ke ganin salatul zuhur amma dai zance mafi ƙarfi shine wato sallah la'asar ake nufi da as-salatul wusta ma'ana sallah mafi daraja sallah mafi kima daga cikin salloli an ware ta da ambatunta saboda wasu dalilai da za ku gansu a cikin littattafai wanda malamai ke ambata Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙumu lillahi ƙanitina kuma ku tsayu ga Allah kuna masu ƙunuti kuna masu ibada da kamin wannan aya ta sauka kamar yadda ya tabbata a hadisi sahabbai in suna sallah suna magana da junansu kamin saukar wannan aya ɗin ana sallah kuma ana magana da juna magana kuma wadda bata ma shafi sallah ba to da wannan aya ta sauka tun daga lokacin sai suka daina magana da junansu shi yasa wasu suka fassara wa qumu lillahi qanitina ay sakitina idan kun tsayu kuna sallah to ku zama masu shiru eh babu tun yanzu ana sallah kuma a zo ana magana a shiru ake yi shiru ake yi to haka kuma wata aya Allah madaukakin sarki yace wato sallan nan da kuka gani da muminai to ta kasance abin wajabtawa kuma abin iyakance wa lokaci inna salata kana إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
Allah ya amfani da lafazi na tauhidi yace inna eh duk da duk mai imani ko Allah bai yi amfani da irin wannan usulubi ba zai yarda saboda labarin Allah gaskiya ne to amma saboda mahimmancin abin da za a ambata sai Allah ya akkara shi ya ce inna salata tabbas ko shakka babu sallah kanat ta kasance alal mu'minina bisa ga masu imani kitaban abin da aka wajabta don mumini dole yana ji a ransa cewa sallah wajibi ce gare shi mauƙuta kuma wadda aka iyakance wa lokaci shi yasa za mu ga malamai suka yi ijima'i cewa duk mutumin da ya yi wata sallah ta farilla lokacinta bai shiga ba ko da da sakan ɗaya ne sallar ba ta yi ba wannan ijima'i ne na malamai misali mutum ya ce ya kab- ya- ya- ya- ya yi kabbara harama ya ce allahu akbar yana gama sai lokacin sallah ya shiga to ba ya da sallah saboda mi takabiratul ihram din da yayi ta yayi ta ne a wajen shigar lokaci saboda wannan aya Allah ya ce tabbas haƙiƙa sallah abin wajabtawa ce ga masu imani kuma wadda aka iyakance wa lokaci kowace sallah tana da lokaci salatul zuhur tana da nata lokaci shine lokacin da rana ta yi zawali haka salatul asari an yi bayanin lokacinta haka nan salatul magaribi haka nan salatul isha'i haka nan salatul subhi kowace sallah zaka ga an yi bayani ga lokacin da ake bukatar a yi kuma waɗannan lokuta in kuka samu kitabul muwatta za ku ga annabi sallallahu sallama har sau biyu sai da ya zo ya karantar da manzon Allah sallallahu sallama da sallah ɗin da kuma bayanin lokutanta sai da ya zo sau biyu hadisin yana nan cikin kitabul muwatta ya karantar da annabi sallallahu sallama ga yadda ake sallan kuma ga lokacin da ake sallah lokacin azahar ya zo ya azahar lokacin la'asar ya zo ya la'asar lokacin magarib ya zo ya magarib lokacin isha ya zo ya isha lokacin asuba ya zo ya asuba saboda haka saboda muhimmancin lokaci sai da aka karantar da annabi shi a aikace ba wai a bayani ba daidai lokacin da rana ta yi zawali a saukansa na farko ya zo ya sallar azahar haka su ma sauran salloli to shi yasa don mutumin da kaga yana wasa da lokacin sallah to ka tuhumi imaninsa me dalili saboda Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kaga alal mu'minina ba a ce alal nasi ba to daga cikin alama da ke nuna mutum mumini ne shine yana kula da lokutan sallah saboda haka kamar yadda ijima'i ne ba a sallah sai lokacin ta yayi haka kuma ijima'i ne in kai sallah lokacinta ya fita in dai ba kana da uzuri na shari'a ba sallan kuma ba ta yi ba lokacin nan da aka nema to shi ake bukata shi ake bukata in kayi sallah to sannan ne za a karba to wannan duka yana daga cikin ma'anar wayu qimuna salata kuma za mu ga irin wannan sallar to ita ce take taimaka ma mutum ya zamo mai tarbiyya ya zamo mai tsoron Allah ya zan koda sabon Allah yake yana denawa wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah maɗaukakin sarki a wannan aya ma ya ce wa aqimis salata kaga nan ma ba a ce yi sallah ka tsayar da sallah sai Allah maɗaukakin sarki ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar inna salata lalle sallar da ta cika abin da ake bukata to tana taimakawa ta hana mai ita daga alfasha da munkar haka kenan malamai suka ce ba kowace sallah ce take hana mai ita wato abubuwa na sabon Allah ba sai sallar da ta cika waɗancan abubuwa guda uku da muka ambata da ibnu jauzi ya ambata shine ana yin sallar bisa ga yadda shari'a ta yi umarni a yi sannan kuma ana bayar da sallar nan cikin lokutanta tare da la'akari da rukunanta da sharuɗanta da wajibanta da sunnoninta da musahabbanta da nisantar duk wani abu da zai iya ɓata sallar sannan kuma sallar ana yin ta koyaushe ba wai sai an ga dama ba to ita ce sallar da Allah yake nufi a nan inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar shi yasa Allah ya kawo ta da alif da lam inna salata haƙiƙa sallan nan da aka yi muku bayani wadda aka yi muku bayani a shar'ance to tanha anil fahsha'i tana hani daga alfasha wal munkar da kuma mummuna abin da yake mummuna a shari'a to shi yasa zaka ga da yawa masallata suna sallah amma kuma wasu suna ƙara sabon Allah saboda mi ba irin sallar da Allah ya umurce su sai suke yi ba za a ga mutum yana sallah amma bai daina ƙarya ba mutum yana sallah bai daina zalunci ba mutum yana sallah bai daina shaye-shaye ba mutum yana sallah bai daina sata ba mutum yana sallah bai daina duk abin da ya ga dama na sabon Allah ba me yasa saboda sallar da yake ba ita ce Allah ya ce in an yi ta an tsayar da ita tana taimakawa ta hana waɗannan abubuwa ba to shi yasa zaka ga mafi yawa abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasa wasu da ke yin su zaka ga suna sallah suna yi to amma me yasa sallar su bata hana bata hana su waɗannan abubuwa ba saboda ba irin wanda Allah ya ce in an yi ta tana hana alfasha da munkar ba kawai sallah ce ta ganin dama kai akwai masu sallah ma kawai dan ɗaya in sun mutu kada a ƙi musu sallan gawa akwai waɗanda ke yin hakan su suna yin sallah ne kawai saboda a yi musu kara in sun mutu saboda adatan ko ba shari'a mutane sun al'adantu da in mutum baya sallah ya mutu to sai kaga kowa yana ja baya akan gawarsa to akwai wanda yake kokari a ce dai yana sallah ana ganin shi cikin jam'i saboda wannan manufar kaga ba don Allah yake sallah ba shi ba don Allah yake ba to irin su zaka ga sallar su ba abin da take hana su yana sallah mi sallah zai je kuma ya biyo da ayyukan sako wani sai ya saba ma Allah akwai wani in ya zo bakin masallaci zai koma sai ya sha wiwi in ya sha ya tatil sai ya wanke baki ya yi arwallah ya shiga masallaci ya yi sallah akwai su wani zai zo masallaci yana gama sallah yana fita sai ya je bakin kofar masallaci ya yi wa mutane sata ya sace takalmin mutane wai kuma sallaye to yi saboda Allah wannan irin sallar da Allah ya ce a yi saboda Allah to sallar ita ce ta sashi sata ba ita ba ce to wallahi dole sai mun gyara saboda haka sallar da ake bukata dole ka yi ta bisa ga fuska yadda shari'a ta karantar za ka ga duk littafin da ka ɗauko ko na fiƙihu ko na hadisi ana bayani akan siffan sallar manzon Allah sallallahu sallam ana bayani tun daga farko har ƙarshe to amma sai muka samu matsala mafi yawa musamman hausa fulani shi wani ma ya ɗauka sallah al'ada ce kawai tun da ya taso ya ga iyayen shi na yi shi kenan shi ma sai yi a unguwa ana yi shi kenan in ka tambaye shi hukunci-hukuncin sallah bai sani ba an ce sallah tana da matsaloli dubu goma sha biyu goma in ka tambaye shi bai sani ba saboda mi kawai ya taso ya ga ana sallah shi ma yana shiga masallaci a yi sallah tare da shi za ka samu bai iya karatun fatiha ba takabiratul ihram ma baya yanta da kyau karatun sura bai iya ba komai bai iya ba kawai shi dai yana shiga masallaci yana yi to dole mu gyara ba yadda za a yi al'umma da ke cikin wannan yanayi kuma su fada musiba da bala'i su yi tunanin wai Allah ya kawo musu sauki alhali ga ibadar da yake ita ce mafi sauki daga cikin ibadu ba sai an kashe kuɗi ba ba sai an yi dambe ko an yi wahala ba ba sai an sha rana ko an yi abin nan ba ƙanƙanin lokaci an yi an gama amma kuma kulawa da ita abin ya gagara kuma koma gefe muna tunanin Allah ya kawo mu da sauki bayan ga umarni a alkur'ani kuma muna ji mun kau da kai to idan kana musulmi ma sallah ta buwaye ka mai amfaninka to me za ka yi kenan to shi su haka duk musulmin da sallah ta gagare shi to akwai matsala kamar yadda umar ibn al-khattab yake faɗa yana nan cikin almuwatta duk mutumin da za ka ga yana iya rena sallah ya wulakanta sallah to duk abin da ba sallah ba ya fi wulaƙanta shi to shi yasa Allah maɗaukakin sarki da ya zo don ya nuna maka su masu tsoron Allah don sifa aka faɗa in kana ciki to sai ka ji sai aka ce daga cikin sifofinsu bayan yu'minuna bil gaibi to wa yuqimuna salata kuma suna tsayar da sallah shi yasa daga cikin wasu malamai suka ce yuqimuna daga aqama yuqimu ne da ma'anar ahkama ai wa yuhkimuna salata suna kyautata sallah wasu malamai haka suka fassara wa yuqimuna salata suna kyautata sallah duk abin da shari'a ta nema a zo da shi a sallah din suna kokari su zo da shi saboda aqama yuqimu yakan zo da ma'ana ahkama yuhkimu kakan ce qawwatul uda na saita na kyauta itace ko sanda to wasu malamai suka ce abin da ake nufi kenan to saboda haka abu na gaba kuma wanda da yawa mutane ba su fai tunaninsa ba in sun yi sallah shi in kai sallah ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya kamata ka sa a ranka wai anya Allah ya karɓi sallan nan da yawa wasu wannan tunanin baya zo musu a kwakwalwa wani gani yake ma in yi sallah dole ne ma Allah ya amsa saboda gani yake yayi wa Allah gata to shi yasa in ka gama sallah din kamin ka gaya wa Allah wasu bukatoci to fara roƙo Allah ya karɓi sallan tukuna in ya karɓa to sannan daɗa ake tunanin in ka gaya masa wasu bukatoci sai ya amsa maka to amma da yawa da mun gama sallah ba ma ko damuwa rana ta faɗi mun yi ne da azumi mun sha ruwa ba mama damuwa wai Allah ya amshi azumin don ba hau dole ne Allah ya amsa ko dole ne ba dole ba ne ba dole ba ne sallar da kai ba dole ba ne Allah ya karba to tun da ba dole ba ne a shekara ka sa fadanci da addu'a Allah sallar nan da ni ka karba ni Allah ka karba ni Allah ka karba ni Allah ka sa na dace Allah ka sa na yi muwafaka in ka gama da wannan to shi kenan sai ka biyo da bukatocinka kana neman lafiya kana neman kaza kana neman kaza su biyo bayan addu'a karbe ibada to da yawan mu in mun yi ibada ba ma damuwa da mu roki Allah ya karba ba ma damuwa da wannan saboda wautan mu da rashin karatun mu ya kai ga in mun yi abu ganin muka yi ma dole ne ma Allah ya karba tunda ai an ce ai ai an yi to ka'idan ba haka take ba ka'idan ba haka take ba magabata in sun yi ibada kuma suna jin sun yi duk abin da ya kamata a yi to za ka ga kuma suna jin tsoro Allah ya karba ko bai karba ba to saboda haka wai ƙimuna salata wannan shi ake nufi dole a kula da sallah a tsayar da sallah kuma a bata muhimmanci kwarai da gaske a kula da lokutanta duk mutumin da ya san cewa ya jahilci sallah to ya yi ƙoƙari ya koma ya samu malami a koya masa a kusan ijima'i ne na malamai duk mutumin da ya je yana sallah da ƙwaƙwalwarsa bai taɓa zuwa gaban malami an koya masa ba sai je ya yi to ko da ya dace da daidai ɗin sallar ba ta yi ba ba amsa ba saboda allah ya ce wala ta ƙafu malai salaka ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤولا To da wannan aya ce malamai suke naƙaltu ijima'in malamai cewa duk abin da mutum zai yi in ya yi shi da jahilci kuma yana da damar ya je ya yi tambaya ya koya masa ya ƙi ya je wannan abin da sunan bauta ga Allah to wannan abin hobe ya ba ko da ya dace da daidai ko da ya dace da daidai to shi yasa za ku ga malamai na fiqihu kamar malikawa suka ce abin da zai kubutar da shi shine ya zamo ibadan nan kamin ya yi ta ya je wajen wani malami masani ya tambaye shi ya yi masa bayani ga yadda ake in sallah ce to ga yadda ake tun daga farko ya masa bayani sai ya riƙe wannan sifa ɗin sai je a kan wannan to wannan shi kaɗai ne zai fitar da shi to musulmi nawa a haka a yau balle ma a je a buɗe littafi ma a yi karatu suna nan da yawa masu sallah ba su taɓa koyon sallah ba wurin kowa ba malamin da ya taɓa karantar da su kuma su ba malamai bane su ba ma tullabul ilmi bane amma kuma ana magana wai suna da awai su musulmi ne su ne wai za su zo suna daga hannu suna addu'a wai Allah ya kawo sauki cikin ƙasa ya kawo kwanciyar hankali yaushe Allah zai kula ku sallar kama ba ta da kyau bisa jahilci kake yin ta sannan ga maganar Abdurrahman al-Akhdari wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi ba shi halatta ga mukallafi ya aikata kowane irin aiki an yi fa'ala fi'ilan kowane irin aiki sallah ne wasu malamai suka ce ko da aure ne ko da kasuwanci ne ko da ka tashi ne hatta ya alama hukumar lahi ba fa shi yana maganar ibada ba ne kawai kowane irin aiki inda kai kayar da kai musulmi ne to dama musulunci yana da tsarin da ya tsara ka akai shine duk abin da za ka yi za ka yi shi bisa ilimi addinin musulunci ba addini ne na jahilci ba komai an gina shi akan karatu in baka sani baka je ka yi tambaya shi yasa ya ce ta iya yiwa ya zama bai sani ba sai ce wa yas'alal ulama sai je tambayi malamai in ma baka sani ba to sai ka je ka tambayi malamai kamar yadda Allah ya ce fas'alu ahlaz zikiri فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Allah ya ce ku tambayi ahal ahaluz zikiri fasalu ahaluz zikiri in kuntum la ta'lamu dama mutane gida biyu ne ko dai ahaluz zikiri sune allazina ya'lamuna ko kuma allazina la ya'lamuna sune jahilai babu aji na uku ko dai kana layin masana ko kana layin waɗanda ba su sani ba sune jahilai to shi malami abinda aka ɗora masa ya yi aiki da iliminsa kuma in an masa tambaya ya yi bayanin abin da ya sani na gaskiya na ilimi shi kuma wanda bai sani ba abin da aka wajabta masa ya je ya yi tambaya kaga fas'alu umarni ne Allah yi ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna in kun kasance ba ku da ilimi ba ku da karatu kan wata mas'ala ko wani hukunci kowane irin abu ne to ku je ku yi tambaya sannan akwai wani tunani da ya zo mu wasu da dama daga cikin 'yan boko cewa abin da ke da alaka da addini to shi ne ake tambayan malamai shi ake tambayar hujja shi ake magana karatu na addini amma abin da ya shafi rayuwar duniya to kuma shi kenan to wannan kuskure ne shi musulmi gaba ɗaya rayuwarsa kewaye take da addini kuma duk abin da za ka yi to musulunci ya tsara shi shi yasa ba abin da ba za ka samu cikin littattafan musulunci ba komai an yi bayani komai an yi bayani komai ba abin da ba a yi bayani ba yanzu ko siyasan nan in ka ɗauko littattafai da aka rubuta a daular nan ta ɗan fodiyo ba ƙananan littattafai ba ne sun kai kusan hamsin tsakanin wanda a shehu usman ya rubuta da wanda a shehu abdullahi ya rubuta da wanda muhammadu bello ya rubuta kan siyasa ya ake siyasa waye ya cancanta ya shiga siyasa me ake nema ga ɗan siyasa kawai sun yi bayani amma yanzu to in an zo ana magana siyasa sai a ce a aji ai siyasa kawai wani abubuwa ne kaza da sauransu to wani daga cikin abin da ya ja mana musiba rabe addini da rayuwa sai a ce abin da ya shafi rayuwa to wannan a aji addini gefe wannan sai ana maganar sallah ana maganar azumi to wannan ci ake magana addini ci ake magana karatu da sauransu amma abubuwan da suka shafi rayuwa to a zare addini a zare ilimin addini to wannan fikira ce ta arna sau da haka duk abin da za ka yi a matsayinka na musulmi to ka zamo kana da ilimi a kansa shine ma'anar wala ya hillu lahu an ya fa'ala fa'ilan hatta ya alama hukumar fihi ba shi halatta ga mukallafi ya aikata kowane irin aiki an ya fa'ala fa'ilan fa'ilan na kira ne na kira ce kuma a siyaƙi na korewa wanda ƙa'ida tana fa'idantar da umumi komai ya shiga to kaga wannan ana magana sallah kenan balle al'amuran da suka shafi rayuwar duniya shi yasa matsaloli suka yi mana yawa eh suka yi mana yawa saboda wallahu la yu'badu bil uquli bal qurbuhu bi shar'ihi al manquli Allah madaukakin sarki ba a botansa da tunani da hankali da nassi ake botan Allah kawai ba za ka kalli abu ka za'ai ya kamata in yi wa Allah shi kawai suka je ka yi ba shekhu abdullahi ya ce ba a botar Allah da hankali kawai zallan hankali kawai kaga cewa kaza ya kamata kawai dai ka je ka yi bal qurbuhu bi shar'ihil manquli duk abin da za a kusanci Allah da shi to sai da shari'a sai da dalili sai da nassi to shi yasa daga cikin alkhairin ahlus sunnati wal jama'a suka canza mu mutane tunani ko me zaka yi sai ka ji an ce Allah ya ce annabi ya ce ina sunna kaza sunna ne alkitabu was sunna to wanda ya kamata mu dawo da shi hatta fi kulli shay'in komai zaka yi to ka je ka yi tambaya menene tsarin addini ga wannan abu Ah, annabi ba a duniyan nan ya rayu ba komai na annabi an an nakalto muna komai babu abin da ba a rubuta ba na ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an ce mu yi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
to wannan Allah maɗaukin sarki da yake ƙur'ani yana da balaga ya ce laƙari kana lakum fi rasulillahi hakika ya kasance gare ku fi rasulillahi a cikin rayuwar manzon Allah gaba ɗaya sai aka yi amfani da harafin fi wadda tufidu zarf a cikin rayuwar manzon Allah komai komai to koyi kyakkyawa ya tabbata gare ku to duk abin da za ka yi sai ka tambaye to me sunna ta tsara saboda haka mu yi kokari mu gyara sallah mu kyautata sallah to sannan ne sallar za ta taimaka ta hana mu wasu ayyuka na alfasha da abubuwan da shari'a ta take ki to Allah mu dauki sarki jumla ta gaba ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna sifar su ta uku suhudan lilmuttaqina din da aka ambata almuttaqina din nan daga cikin sashin abinda kuma muka azurta su da shi suna ciyarwa sadaka waya daga cikin sifa ta su masu imani kaga anan sai Allah ya faɗi sifofi guda uku sifa ta farko tana da alaka da aqida tana da alaka da zuciya allazina yu'minuna bil ghaibi sifa ta biyu tana da alaƙa da gabbai wa yuqimuna salata sifa ta uku kuma tana da alaƙa da ibada ta dukiya wa mimma razaqnahum yunfiquna daga cikin abin da muka azurta su to suna ɗibar wani abu su ciyar su yi sarka da shi to anan shi ma abul faraj ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala a tafsirin zadul masiri yake cewa wato wa mimma razaqnahum dinnan yunfiquna to yana hawa kan abubuwa guda hudu da malamai suka fassara ita wannan jumla din da shi zai iya yiwa ya zamo wato annafaqatu ake nufi alal ahli wal iyal ciyar da iyali kun san shi ma addini ne eh ce fanan nan da ake yi addini ne fa ana samun lada in ka nemi dukiya ta halal kuma ka kyautata niyya to wasu malamai suka ce shi ake nufi da wamin ma razaqnahum yunfiquna suka ce ciyar da iyali ake nufi tun daga mata da 'ya'yanka da waɗanda kake kula da su shi ma sifa ce ta masu tsoron Allah wasu suka ce a azzakatul mafaruda zakka ta farilla ake nufi wasu suka ce a'a ana nufin zakka ta nafila zakka ta nafila ta taɗawuyi ita ake nufi wato a wannan aya na hudu kuma wasu daga cikin malamai ya ce sun ce ana nufin wata zakka ce ko wata ciyarwa ce ta wajibi wadda Allah ya wajabta kamin a wajabta zakka kamin a wajabta zakka kamin ayar wallazi ne ya kani zuna zahaba wal fiddata ta sauka aka ce to an wajabta wata ciyarwa shine duk abin da ka samu to in ka cire wanda ya ishe ka ya wadatar da kai to sauran haramun ne ka rike shi sai dai ka baiwa wani sahabbai sun yi zama a wannan marhala din a faɗan su waɗancan malaman to wannan abin da ya saura daga bukatar su wanda za su bayar suka ce shi ne Allah yake nufi da wamin mara zaƙanahun yunfiƙuna to amma ibn juzai a tafsirinsa a tashilu li'ulumi tanzil haka na abu ja'far at-tabari a tafsirinsa jami'ul bayan an ta'wili ayil qur'an haka al-jami'u li ahkamil qur'an li abi abdullahi al-qurtubi da sauran malamai da dama sun tafi kan cewa wannan ciyarwar ta game komai da komai duk wata ciyarwa da shari'a ta yadda da ita kuma ta nema to ta shiga ƙarƙashin wamin mara zaƙanahum yunfiquna daga cikin abin da muka azurta su to kuma suna ɗiba su ciyar saboda haka ciyar da iyali ya shiga zakka ta farilla ta shiga zakka ta nafila ta taɗawi ita ba ta shiga da sauran ciyarwa dai da musulunci ya ɗora ma musulmi suka ce wannan shine daidai suka ce ba zai yiwu a fitar da zakka ta farilla a ciki ba me dalili saboda an haɗa ta da sallah cewa aka yi wa yuqimuna salata kaga sallah aka fara kawowa sannan sai aka yi adafi aka ce wa mimma razaqnahum yunfiquna to galiban duk sanda ka alqur'ani cikin usulubin sa an hada sallah da ciyarwa ko wani abu da sauransu to zakka ake nufi wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan to almuhimmi dai suka ce mafi kyau shine a ɗauki aya ɗin alal umum yanzu dukkanin ciyarwa ake yi ake nufi cewa daga cikin sifofin su masu imani to shine suna ɗibar wani abu su bayar kuma za mu ga a nan allah maɗaukin sarki sai ya amfani da harafin min wa min ma asalinsa wa min ma ne wa min ma to min ɗin na wasu ka ce littaba ibi ma'ana kaga a nan cikin hikima ta shari'a allah bai ce duk abin da ka samu ka ɗauka ka yi sarki da shi ba sai aka ce daga ciki sawa'un hatta sadakan ta wajibi hatta ciyan da iyalin din shi ma ɗiba ake yi ba duka ake kwashewa a ba iyali ba ɗiba ake yi gwargwado gwargwadon hali la in kana da yalwa kuma ka yalwata ma iyalinka aliyun fiƙi zu sa'atin min sa'ati eh ana buƙatar wannan wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah to amma ba ana nufin babu inda an ka ce mai ciyarwa ko wanda zai bayar da sadaka ya kwashe duk abin da ke hannunsa ya bayar wani daga cikin rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sauƙin addini to shi yasa a nan sai Allah ya ce wa min ma razaqnahum bai ce wa ma razaqnahum yunfiquna ba sai da ya amfani da min dan a nuna cewa ba duka zaka bada ba tun da kai ma kana da bukata kuma ne ma kake yi sannan za mu ga cewa kuma aka gabatar da shi mafi'uli ɗin akan amili tun da ma ɗin nan ita ce ɗin suke bayarwa ita ce matsayin mafi'ulin bihi kaga ba a ce ba a ce wato wayun fi ƙuna min mara zakanahun ba ba a gabatar da yin fiƙuna a kan wanda shi ne amili a kan kuma ita maɗin ismul mosul ɗin ba wadda ta ƙunshi abin da za su ɗiba daga dukiyarsu ɗin su bayar kaga sai aka fara gabatarwa saboda mi malamai suka ce saboda alihtimam saboda kulawa a nuna cewa abin nan da za ka bayar na wani sashe ɗin shine yake da mahimmanci sa aka fara gabatar da shi don kuma a samu tawafuki na ru'usul ayi tunda suratul baqara ayoyinta suna kare na farko da aka fara an fara rufe su ne da nunu to idan aka ce wa yunfiquna mimma razaqnahum to kaga an canza wannan usulubi din tun daga hudal lil muttaqina kaga an kare da nunu to shi yasa anan a wannan aya din kuma sai aka jinkirtar da shi wa yunfiquna ya yunfiquna din nan ya zamo ƙarshe aka ce wa mimma razaqnahum yunfiquna to wannan duka yana daga cikin hikima da balaga kuma ta alqur'ani zamu ga a wannan aya kuma duka Allah sai ya amfani da kowace jumla da fi'ili mudari sabanin ayar farko alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina duka jumlolin guda hudu kowace jumla ce ismiya ma'ana ta fara da suna amma a wannan aya da Allah ya zo kuma sai ya buɗe kowace jimla da jimla fa'iliya saboda mi tun daga aya ta farko yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi kaga yu'minuna fi'ili ne kuma fi'ilun mudari'u sannan wayu qimuna kaga wayu qimuna shi ma fi'ili ne mudari haka ita ma ta ƙarshe wa mimma razaqnahum yunfiquna to shine malamai suka ce dama shi alfi'lul mudari yadullu a ala tajaddud wat takrar wal istimrar saboda dukkanin waɗannan abubuwa so ake masu imani ko so ake a nuna masu tsoron Allah to sun fara kuma ba su daina ba imani da gaibi ɗin da suke yi lokacin da ake magana suna cikin imanin kuma za su ci gaba da imani ɗin ilayen ƙiyama haka ita ma sallah ɗin nan ba dainawa za su yi ba za su ci gaba da yi shi yasa daga cikin ma'anoninta aka ce idamatuha adawwama ana yin ta haka ita ma wannan ciyarwa ɗin za su ci gaba da yi ba wai yau su taimaka gobe su ce a ai mu mun gaji ba jiya ma mun ba wasu shekaran jiya ma mun taimaka ma wasu a kullun yi suke yi masu tsoron Allah kenan to shi yasa aka yi amfani wato da wayannan fi'illan wanda kowane fi'ili ne mudari'i sannan kuma kowace jumla ta zama jumla fi'iliya saboda nan abin da ake bukata shine al-istimrar wa tajaddud kullum ka ci gaba da sabanta imaninka da gaibi kullum ka ci gaba da yin sallah kullum ka ci gaba da ciyarwa shi ake bukata ita kuma waccan aya abinda ake nufi as-subut ake nufi wal kamal ada sun a tabbatar da sifofi na yabo na kamala ga alkur'ani qur'ani ake sifantawa to shi yasa aka bude kowace jimla da jimla ismiya to shine bambancin wannan aya da kuma wato ita wannan aya ne to anan zamu ga malamai suka ce an ambaci wani sashe ne daga cikin arkanul islam zaka ga ba ambaci aikin haji ba ba ambaci azumi ba wanda kuma ga usulubi ko ga hadisai ko ga wasu ayoyi to zaka ga in aka ambata suka kai har uku to ana kokari a shigo da waɗancan shine malamai suka ce e an kalli waɗanda suka fi mahimmanci sai aka ambace su sauran da ba ambata ba su ma sun shigo azumi da aikin haji shi ma ya shigo za ga can hadisin abdullahi dan umar fi sahihil bukhari wa muslim hadisin wato buniyar islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah har zuwa wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajjil bait to za ka ga duka annabi haka ya ambace su to kaga jimla ta farko allazina yu'minuna bil ghaibi ta kunshi shahadati Allah ilaha illallah ta kunshi imani ta kunshi tauhidi wa yuqimuna salata ya kunshi wa iqamis salati wa mimma razaqnahum yunfikuna ya shafi wa ita'iz zakati anan kaga ba ambaci azumi ba ba ambaci kuma aikin haji ba shi ne malamai suka ce dama su rukunan nan guda biyar na musulunci arkanul islam ko ƙawa'idul islam guda biyar to uku ɗin nan da aka ambata a nan su ne a hammu tauhidi sallah sai mi sai zakka shi yasa za mu ga su in mutum ya bar ɗaya daga cikinsu to ana yaƙansa kuma ko da ta kai ga a kashe shi za a iya kashe shi idan mutum bai karbi musulunci ba to musulunci yana da tsari ya ce a ilmantar da shi a karantar da shi a kira shi zuwa ga musulunci in ya kangare za a yaƙe shi sai dai in ya nemi alfarma cewa yana neman musulunci ya bashi aminci yana son ya yi zaman lafiya ba zai cutar da musulunci ba zai cutar da musulmai ba amma dai shi yana neman alfarma ga musulmi a bar shi ya ci gaba da addininsa shi ake kira da kafirin amana to a nan za a kyale shi a ci gaba da wannan mu'amalar tashi da mu'amalanta shi da abin da ya nema har sai san da ya canza wannan sharaɗin haka ita ma sallah in mutum baya sallah kaga za a kashe shi sawa'un ya yarda da addini ce ko ma bai yarda da addini ba ce duka malamai sun haɗu kan cewa a kashe shi in ma ya yarda da addini ce sai aka ce to shi kenan to me yasa ka yarda da addini ce kuma ba za ka yi ba ya za a yi ka yarda da sallah addini ce kuma ba ka yi a sai a ce to ka yi kokari ka yi sallah kamin darurinta ya fita in bai fita ba to za a sa takobi a sare maka kai wanda ya inkari shi kuma yana yiwa jahilci ne to wannan ana iya ba shi kwana uku a haɗa shi da malamai su yi mai samina su ba shi karatu in ya kangare to daga nan shi ma sai a kashe shi haka ita ma zakka kana da zakka lokacin fitar da zakka ya yi ka ƙika bayar da zakka to za a yaƙe za a ƙwaci zakkar da ƙarfi in za a iya ƙwato ta ba tare da an yaƙe ka ba to a ƙwata in kuma ta kai ga sai an yaƙe ka sannan za a iya ƙwatatta to musulunci ya ba da dama a yaƙe ka kamar yadda abubakar as-siddiq ya yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah sai wasu suka yi ridda suka ce to su gaskiya ba za su ƙara bayar da zakka ba tunda wanda aka ba zakkan ya koma ga Allah sai da na abubakar ya yaƙe su shine abu na farko farko da yayi a farkon khalifancinsa to shi yasa Allah ya ce fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid dini to wasu malamai suka ce wannan aya tana tabbatar da cewa waɗannan abubuwa suna da girman mahimmanci kwarai da gaske a cikin arkanul islam tauhidi da sallah da kuma zakka fa'in tabu ishara ne zuwa ga musulunci wa aqamus salata wa atawuz zakata sai Allah ya ce fa ikhwanukum fid dini
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون to Allah sai ya faɗi sharaɗi ya ce fa'in tabu in sun tuba ishara zuwa ga musulunci kenan wa a salata suka tsayar da sallah kaga ba suka yi sallah ba suka tsayar da sallah wa atawu zakata kuma suka dinga bayar da zakka to in sun cika waɗannan sharuɗa guda uku sai Allah ya ce fa ikhwanukum fid dini to sun zamo ƴan uwanku addini to daga nan sai malamai suka ce kaga nan Allah sharadi ya kawo in sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ƴan uwanku ne a addini to sai ya zan ba su yi ba to kaga ba su zamo ƴan uwanmu a addini ba kenan wanda bai musulunta ba bai zama dan uwan mu addini ba wanda baya tsayar da sallah bai zama dan uwan mu addini ba wanda baya bayar da zakka bai zama dan uwan mu addini ba to yana daga cikin hujjar malamai da suka ce wanda ya hana zakka to za a kwata da karfin tuwo saboda dawa ba haƙƙin sa bane haƙƙin talakawa ne da zaran lokacin fitar da ita ɗin nan yayi to wannan abin da Allah ya ce ka bayar ba fa naka bane bai cikin dukiyarka ko mutuwa kai bai cikin gado za a dauke shi a baiwa ma abin nan talakawa to daidai yake da kamar haƙƙin wani na hannunka kuma ya nemi abin sa ka hana kaga hukuma za ta sa ƙarfi ta kwato wannan abu to ita ma zakka wannan layin take da lokacin bayar da ita yayi mutum bai bayar da ita ba to za a cilasta shi ya kawo ta koda da karfin tuwo koda abin ya kai ga sai an yaƙe shi kuma in ma an kashe shi an kashe banza ko an kashe shi ba za a ce to ai kar a yi bi ba a dukiyar da sai an ɗauka an ba talakawa su talakawa ba ruwansu haƙƙinsu ne to shi ne malamai suka ce saɓanin azumi azumi in mutum bai yi ba suka ce saboda shi azumi ibada ce ta sirri yanzu nan kowa zai ce azumi yake amma Allah kaɗai ya sani sai shi e, wani tayu kami ya zo na Allah ya kiyaye kila ya sha ruwa masu sanyi sai ya goge bakinsa da ya zo yana ɗan wani rufe idanu haka irin yana nuna alamar shi ne mai azumi ne amma kuma alhali baya azumi to saboda shi ibada ce ta sirri ba wanda zai iya gane hakikatan kana yi sai in mutum shi ya faɗa sai Allah to saboda wannan dalili yasa ba za a in yin mutum ya ce yana yi ba za a kashe shi ba sai a ɗauka cewa ɗin ya yi ko da bai yi ɗin ba saɓanin sallah in mutum bai yi ana ganewa haka ita ma zakka haka shi ma tauhidi abin da ya shafi aikin haji shi kuma an wajabta shi akwai saɓani shin an wajabta shi ne alal fauri ko alal ta'khiri in ka samu guzuri lokacin da ka samu zaka gaggauta ka je kai ko ko kana iya ƙara lokaci to shi yasa da azumi da aikin haji malamai suka ce wannan in mutum bai yi ba to sai a bar shi da Allah ya mai Allah ya isa a ce Allah ya isa ma musulunci gare shi sai a kyale shi ba za a kashe shi ba amma tauhidi sallah zakka wannan za a yaƙi mutum to kun ji dalilin da yasa a wannan aya sai Allah ya takaita ga waɗannan abubuwa guda uku ya takaita akan su allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun saboda duk mutum duk musulmin da ya tsayar da abubuwan nan guda uku to waɗancan ba za su yi masa wahala ba ba za su yi masa wahala ba saboda mi tauhidi shine ibada mafi girma to gashi an same shi sannan mai bi masa sai sallah sannan duk ibada mafi girma ta dukiya shine zakka to gashi sun bayar aikin haji shi ma wani sashe nasa da dukiya ake yinsa to wanda zai fitar da zakka kuma zuwa aikin haji zai masa wahala sannan wanda zai tsayar da sallah yin azumi zai bashi wahala ba zai yi ba duk mutumin da ya tsayar da sallah yadda ake bukatar ta to babu shakka azumi ba zai bashi wahala ba to shi ne hikima da Allah maɗaukin sarki sai ya ambaci uku ɗin nan sauran kuma sai aka yi shuru a kansu ba wai don su ma ba su da muhimmanci ba a su ma sun shiga ciki su ma ɗin saboda in waɗannan sun samu to waɗancan masu sauƙi ne azumi aikin haji abu ne mai sauƙi mutum ya yi su to shi yasa aka taƙaita akan uku ɗin amma kuma guda biyar ne lokaci yayi to saboda haka allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna saboda haka babu shakka ana cikin wata mai falala kowa ya kokari ya ciyar cikin abin da Allah ya hore masa karka ce a ai ni ba miloniya bane ban tara dukiya ba shi yasa Allah ya ce wa mimma daga ciki in naira dubu gare ka to ɗibi wani abu ka bayar sauran sai ka abin nan aiki ne na lada mun ji cewa ayar ba ta taƙaita iya zakka ba hatta sadaka ta tsawuyi ta shiga musamman ana cikin wannan wata mabukata da sauransu suna nan da yawa mutane na bukatar ifdari to a yi kokari a taimaka mu mutane allah ta'ala ya mu da jagora allah ya ba mu ikon imani da gaibi ya kuma ba mu ikon tsayawa da wannan ibada ta sallah da sauran rukunin musulunci ya kuma karba mana ya yafe mana kusa kuranmu akwai tambaya?
Allah ya saka da alkhairi wannan yake tambaci akan makallawa ina yawan ganin mutane in an kammala wasu raka'o'i kafin shafa'i da wuturi sai su fita su bar liman da sunan za su yi su a ƙarshen dare shin hakan ya halatta
e wasu daga cikin malamai sun ce wannan ba komai domin hakan suna yi ne saboda jin tsoron kada su yi wuturi tare da liman kuma suna da sha'awar cikin dare su tashi su ƙara wasu na filfilu kuma a ce sun sake maimaita wuturi kuma annabi sallallahu sallama ya ce ba a wuturi biyu a dare ɗaya wuturi ɗaya ake yi to wannan shi malaman fikihu suke kira da at-taqib at-taqib shine kai wani nau'i na nafilfilu a farkon dare sannan kuma can tsakiyar dare ko ƙarshensa kuma ka tashi sai ka ƙara wasu wannan shi ake kira da attaki to in ka yi wuturi tare da liman to in ka zo in na filfilu ba sai ka sake wuturi ba wancan da ka yi ya wadatar in kuma ba ka yi wuturi tare da liman ɗin ba to in ka je ƙarshen daren sai ka yi duk da abin da ya yi wanda ya bi liman to ya tsaya sai liman ya kammala duk abin da yake yi tare da shi wannan shi haka aka fi da so in ka bi liman tarawihi to ka bari a yi komai da kai wasu malamai sun ce abinda aka fi da so kenan in kana da sha'awar ƙara wani abu in ka tashi cikin dare sai ka ƙara ba sai ka maimaita wuturi ba eh amma shi ma din kuma in ka fita ba a yi wuturin da kai ba tun da an riga an sallame liman ya sallame ka babu babu matsala eh malamai sun halatta wannan to wasu aka suna yin sai su bi liman ayi wuturi amma sai su tashi kara ka abula su cika sai su sallame eh to wannan kuskure ne ai liman ka bi tun da ka riga ka yi wuturi tare da liman kuma shikenan eh babu tun kuma ka tashi wai ka kawo wata saboda waccan da liman ya yi mai sunanta wuturi to kaga ba zai taba wato ba za ka taba zuwa da wani abu da zai canza mata wannan sunan ba tana nan zamanta wuturi ka dai wuturi da liman yanzu wannan abin da kai bayan sallame wasu to wani abu ne kai daban eh Allah ya taimaka sai tambayar shi da biyu akan wakalla ya Na'am.
ce waɗanne irin fannoni ne ɗalibi ya dace ya ba muhimmanci sosai don ya iya tafsirin alƙur'ani mai girma
to ni an ce ma na san su ne ni ma ai ban san su ba koyo nake yi eh so wannan ai karatu ne na awa daya eh karatu ne na awa daya to babu shakka abu na farko dai da ake bukata ga mutum ya haddace qur'ani eh duk wanda ke son ya iya tafsiri a ilbance to abu na farko ya haddace qur'ani tare da karanta shi bisa ka'idodi na karatu wannan shine abu na farko abu na biyu sannan kuma ya san arabiya ya san luga ya san nahawu ya san tasirifi ya san balaga sannan abu na gaba ya san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaira da ilimin hadisi an gane ya san hadisai waɗanda suka tabbata da waɗanda ba su tabbata ba to insha Allahu waɗannan za su zama mai ƙofa ba iyaka- iyakacinsu kenan ba za su zama masa fitila da za su sa ya iya tafsirin alkur'ani mai girma amma duk mutumin da bai haddace ƙur'ani ba to za a dai maleji ne kawai sannan duk mutumin da bai da arabiya bai da ulumul luga to shi ma za a lallaba ne kawai Eh, amma ba tafsiri zai yi ba zai dai iya wa'azi ko tarjama da sauransu amma dai tafsiri irin na magabata ba zai iya shi ba eh ba zai iya ba to haka in mutum bai da ilimin hadisi shi ma akwai matsala saboda zaka zo da wasu had- zaka zo ga wasu ayoyi hadisan annabi sallallahu alaihi sallama sun fassara su da asaru na magabata to in baka da wannan ilimin shi ma ba za ka iya fito da haƙiƙanin ma'anar wa'annan ayoyin ba Eh, to tafsiri gaskiya eh, kusan dai komai ana bukata Eh, ana bukatar fiqihu saboda in ka kawo ga ayoyi na ahkam eh to insha Allah in mun samu lokaci kusan fannoni ne guda goma sha biyar to in mun samu lokaci za mu ambace su da ake bukata ga mai tafsiri wanda a shekhu abdullahi ya ambace su a littafinsa al-miftahu littafsir haka jalaluddin suyudi a littafinsa al-itiqanu fi ulumil qur'an Allah ya samu dace eh shi ranar mahaka ƙarshe a wani ba wala da ke neman sadaka addu'a da ɗan uwansa ya je karatu waje kuma an yi neman sa har yanzu ba a gansa ba da haka suna neman sadaka addu'a Allah ma da biyan kamsu da addu'a Allah ya bayyana shi aminci to masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh doctor ai mana addu'a lokaci ya